إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم فابتغوا بأموالكم الضعفاء والمساكين والمحتاجين فارزقوهم ترزقوا وارحموهم ترحموا وتاجروا مع ربكم ببرهم والإحسان إليهم فإنها تجارة لن تبور فقد ذهب أهل الدثور من المؤمنين بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون ويصومون ويتصدقون بفضول أموالهم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضوان والفردوس الأعلى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu kamar kullum mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah kafin mutuwa ta zo muku sannan kuma ku yi gaggawa wajen aikata ayyukan alheri da aiki nagari kafin a shagaltar da ku ku sadar da abin da ke tsakaninku da ubangijinku ta hanyar yawan ambatansa da zikirinsa kuma ta hanyar sadaka a yawaita ba da sadaka sadaka kuma a cikin sirri da kuma a bayyane in kun yi haka Allah zai arzuta ku Allah zai taimake ku Allah kuma zai tallafa muku ya toshe barakar da take tsakaninku wai shin ana ma taimakonku ne in ba dan waɗannan masu rauni ba ma'ana samun masu raunin nan a cikin ku fa yana cikin babban sababin Allah ya taimake ku don haka ku yi amfani da wannan dama wajen taimakawa mutane masu rauni a daina barin mutum yana cikin matsala har sai ya zo ya yi roƙo ya ajiye mutuncinsa mutane hakika ana cikin bukata mai tsanani to wanda duk Allah ya hore masa ya nemi aljanna ta hanyar taimakawa waɗanda suke cikin halin wahala don haka ku nemi waɗanda suke masu rauni da miskinai da mabukata ku neme su da dukiyarsu wannan abin da za ku ba su ita ce dukiyarku abin da za ka ci kuwa ko ka ci fatar da kanka wani abu ne da zai maka amfani a ciki ya fita a zubar da shi a banɗaki sannan abin da za ka sanya a jikinka ka kashe shi da kanka wannan ko abin da za ka ba wa mabukaci wani abu ne da za ka same shi gobe kiyama zai maka amfani lalle hakika ma'abuta dukiya ko in ce lalle in kun yi haka to Allah maɗaukaki zai arzuta ku in kun arzuta su Allah zai arzuta ku in kun ji kansu kuma Allah zai ji kanku ku yi wannan kasuwanci da ubangijinku domin wannan abin da za ku bayar na taimako kasuwanci kuke yi wanda yake sayan abin daga wurinku shine ubangiji subhanahu wata'ala kasuwanci da Allah kuwa babu hasara a ciki babu faduwa babu mutumin da zai sayarwa Allah wani abu sannan ya hasara shi lissafinsa ba irin na ɗan adam yake yi na keke da keke in ka ba da ɗaya a baka ɗaya ba a'a shi Allah lissafi yake gwaggwaba mai faɗi mai yawa mai yalwa saboda abin da ke tare da shi na arziki ba abin da ake tsoron karewarsa ba ne ku taimaka wa kanku ta hanyar kyautatawa mabukata kuma ku kyautata musu ku taimaka musu lalle tijara ce wadda babu hasara a cikinta hakika ya zo a cikin hadisi ingantacce kamar da al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hasada sai a abubuwa guda biyu hasadan nan abinda ake nufi ana nufin ghibta ana kiranta ghibta ba kyashi da kuma hassada da muka sani na hankoran da fatan alherin da Allah ya yi wani Allah ya kawar da shi wannan ita ce hassada mummuna to wannan abin da ake nufi da ita ana kiranta ghibta da larabci shine fatan abin da Allah ya yi wa wani na wata ni'ima kai ma ka samu shi mai hassada kishiyar mai ghibta ne mai hassada so yake ni'imar ta tafi a rasa ta saboda ba a kansa take ba yana faɗa da Allah wannan wani zance ne daban kotaran ma yi shi wannan kuma abin da ake so abubuwa ne guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu gibta sai a cikin su shine in kaga Allah yawa mutum ɗaya daga cikin waɗannan to kai ma kai fatan ina ma kai ma Allah ya baka dan kai abu kaza din nan da wannan bawan Allah yake yi da dukiyarsa ko da abin da Allah ya bashi na ilimi shine ba da misalin yace rajulun mutum na farko shine wanda atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil haqqi sai Allah kuma ya dora mutumin akan ya kashe wannan dukiya akan gaskiya akan taimakawa mutane gina alheri gina dan adam a ilmance gina makarantu gina masallatai taimakawa masu ilmantar da mutane da duk dai ayyukan alheri taimakawa masu rauni taimakawa matan da mazansu suka bar su babu mai kula da su taimakawa marayu taimakawa gidan marayu da duk abin da yake a hanya ce ta gaskiya na farko kenan to kai ma in ka ganshi sai kai fata ina ma ni ma Allah ya bani dukiya don in yi amfani da ita irin yadda wane yake amfani da ita to wannan shi ake nufi da hassadar anan ba hassadar fatar ni'imar ta kubce ba a'a ta zo maka dan kai ma kai wannan aikin alheri wa rajulun da wani mutum kuma wanda atahu Allahu hikmatan Allah ya bashi hikima ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci da wannan ilimi yana kuma ilmantar da mutane sai ka ce kai ni ma ina ma kamar malam wane nake in samu ilimi irin nasa don in yi amfani da shi wajen hukunci da ya dace sannan kuma in ilmantar da wato wannan alheri irin yadda yake ilmantarwa wannan falala ce Allah yana zaɓar waɗanda zai bawa ko ya bawa mutum dukiya ko ya bawa mutum ilimi Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake baiwa wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah kuwa ma'abucin falala ce mai girma ya ku musulmi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al yadul ulya khairun min al yadis sufla hannu wanda yake madaukaki shi ne mafifici sama da hannun da yake ƙasa ma'ana hannu maɗaukaki shi ne hannu mai bayarwa hannu makaskanci kuma shi ne hannu mai karɓa wannan kuma haka yake ko a wajen bayarwar da miƙawar da karɓar lalle mai bayarwa hannunsa shi ne a sama mai karɓa kuma haka yake yi a bashi wannan kwatance na manzan Allah sallallahu Alaihi ya cika da hikima lalle ashe mai bayarwa shi ne maɗaukaki to lalle ka nemi zama cikin maɗaukaka ba a cikin makaskanta ba ya kai wanda Allah ya hore maka dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi har yanzu a hadisin da malamai sun inganta shi cewa hannaye guda uku ne fayadullahi al-ulya hannun Allah shine mafi ɗaukaka wa yadul mu'ti da kuma hannun mai bayarwa ita ce ita shine hannun da yake bin wannan wajen ɗaukaka waliyadu sa'il sufla hannun maroƙi ko mai roƙo mai miƙo hannunsa a bashi shi kuma kullun shine hannunsa a ƙasa Allah hannunsa shine sama da na kowa mai bayarwa kuma shine mai bin wannan wajen ɗaukaka sannan kuma sai makaskanci fa'atil fadla wala ta'jiz an nafsik don haka ka bada falala ka bada Allah abinda Allah ya hore maka abin da ya rage maka cikin abin da yake na dukiyarka to ka taimakawa wanda ba shi da shi wa fi sahihaini har yanzu ya zo a bukhari da muslim hadithin abu huraira radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man tasaddaqa bi ijli tamra duk wanda ya bada sadaka gwargwadon girman dabino ɗaya dabino ƙwaya ɗaya ka ɗauka ka bayar min kasbin tsayibin wanda ya same shi ta hanyar halal to kaji wanda ya same shi ta hanya ta halal ta hanya mai tsarki ka samu abu to ka ɗauki ƙwayar dabino gwargwadon ƙwayar dabino ka miƙa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jumla mu'tarida a cikin hadisin yake cewa wala yaqbalu Allahu illa tayyiban Allah ku baya karbar wani abu sai mai tsarki to in ka samu mai tsarki daga dukiyarka ka miƙa ka ba da sadaka gwargwadon ƙwayar dabino ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi to Allah zai karbi wannan abin da ka bayar sadaka da damansa thumma yurabbiha sannan a riƙa talailaya ana reno ana haɓaka ana girmama ana tarbiyyar wannan abin da ka bayar lissahibi ha gare ka ana tattalin abin kamar ana maka kiwo kama yi rabbi a hadukun fuluwahu irin yadda ɗaya daga cikinku zai reni ɗan ƙaramin abin haihuwarsa na dabba da aka haifa masa ɗan ƙaramin raƙumi sabuwar haihuwa ‘yar ƙaramar akuya ɗan ƙaramin tun ‘yar ƙaramar tinkiya ko rago da aka haifa maka ba kana ta lailaita kana nema ka ci da ita ka tarbiyyantar da ita don ta haɓaka ta girma ba to haka Allah maɗaukaki zai rika tattalin sadakar mai sadaka ya rika haɓaka ta yana girmama ladanta hatta ta kuna mislal jabali har sai ta zama girmanta kamar girman dutse haka Allah zai maka ran kiyama kana zuwa gaban ubangiji sai ka ga gwaggwaɓar lada Allah ya aje maka sakamakon meye sakamakon sadakar da kake baiwa mabukata a rayuwarka ya zo a wurin al'imamu shafi'i da sanadi mai kyau shi ma yake cewa wallabi annabi sallallahu ya ce daga abu huraira ya ce ya ji manzan Allah sallallahu shine abul qasim yana cewa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب يشي باب ونمتم لذي بعد صدقة nan bai ba da kwatancen ko gwargwadon ƙwayar dabino ba ko makamancin haka cewa ya sadaka ko mai ka bayar sadaka na abin da ka samu ta hanyar ta halal mai tsarki Allah ku baya karbar abu mara tsarki sannan babu abin da yake yas'adu ila sama'i yake hauhawa ya je sama in ba abu mai tsarki ba to sai face Allah madaukaki ya sanya wannan abu fi yadir rahman a hannun mai rahama Allah subhanahu ta'ala yana da hannu shi ya sanya da yake ba ma shigar da hankalinmu a ciki amma kuma ba ƙarya bane tabbace tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata to Allah madaukaki sai ya rika tattala maka wannan sadaka da ka bayar kamar irin yadda kake tattalin dabbar ka kamar da muka bada misali yace hatta loma ɗaya da zaka bayar to ranar kiyama za ta zo kamar babban dutse loma ɗaya da zaka ɗauka ka taimaka wani da ita don haka ya kai bawan Allah kar ka bari a barka a baya dangane da irin wannan gwaggwaban lada da ake lissafawa in za ka iya zan baka shawara ya kai ɗan uwa musulmi in za ka iya duk ran da ta fito duk wata rana da rana ta fito kafin ta faɗi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka taimaka wa mutum ɗaya ko da mutum ɗaya ne taimaka masa da wani abu sadaka ce ta yashi ɗora kayansa sadaka ce ɗauki wani abu daga aljihunka ka bashi kai kana ganin ƙila ɗan ƙanƙani ne shi ba zai raina ba maganin cefanen ranarsa na wannan rana in ka rage masa wani abu yana neman dubu ɗaya ta cefane ka ba shi ɗari biyu ka ba shi ɗari ɗaya ko hamsin ka ba shi da kyakkyawan niyya kuma daga abin da yake ka samu ta hanya mai tsarki to za ka yi mamakin yadda wannan abin zai maka amfani gobe kiyama Allah maɗauki yana faɗi alam ya alamu shin ba su sani ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wannan hadisi sai karanta wannan aya shin ba su sani ba ne annallaha huwa cewa Allah shi ne wanda ya ƙubalu taubata yana karɓar tuba an ibadihi daga bayansa wa ya akubu sadaka ce gani yana kuma karɓar sadaka ba don amfanin kansa ba a'a yana karɓarta daga wanda ya bayar don ya bashi lada wa annallaha huwa tawwabur rahim Allah kuma shine mai yawan karɓar tuba kuma shine mai jin kai ya ku bayin Allah ku ba da dukiyoyinku wadda Allah ya baku duk wani mai dukiya to Allah ne ya ba da ita ajiya da kiwo a hannunsa ba mallaka ba ce haƙiƙanin mallaka mallaka ce mu'akkata temporary ta mallaka aka baka aro kamar da kuke cewa a hausance an baka aran kwanaki an baka aran dukiya to yadda aka baka aran nan ka halaka ta ta hanyar taimakawa mutane ka miƙa ka miƙa ka miƙa hannunka ya saba da miƙawa za ka yi mamakin gobe kiyama irin alherin da zai zo gabanka wallahi babu alheri ga marowaci babu wanda yake warowa in ba kansa ba duk marowaci babu wanda yake warowa in ba kansa ba domin in ya makale bai bayar ba ba wani yawa hasara ba abin da zai samu gobe kiyama shine zai karanta wannan ko da zaka taimaka masa wani sababi ne a duniya Allah ya yassare maka a lahira ma Allah ya yassare maka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba duk mutumin da ya yaye damuwa da bakin ciki daga wani mumini akan wata damuwa tasa ta duniya to Allah zai yaye masa damuwar duniya da lahira kai ka yaye masa iya ta duniya ta lahira baka da iko akanta amma sakamakon abin da kai masa kai kuma sai a yaye maka ta duniya sai kaga kawai Allah na buɗa maka arziki saboda kai mai bayarwa ne duk mutumin da ya juri ya bayar to a duniya ko zaka ga Allah yana buɗaɗa masa arziki yana buɗaɗa masa arziki wannan kuma bai hana shi samun lada da zai samu a lahira ba kun ga an sauƙaƙe masa wahalar duniya an kuma sauƙaƙe masa wahalar lahira don haka babu marar basira irin mutum marowaci wanda baya son ya taimaka wa ƴan uwansa Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar lalle waɗanda suke ci da dukiyoyinsu dare da rana sirran a cikin sirri wa alaniyatan da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim to ladan su yana nan a wurin ubangijin su ba zai tafi ba ba ba zai bace ba ba za a rage ba ba irin dan adam bane in ka bashi a duniya wani ma ya mukus da bakin sa ko godiya ba zai maka ba duk abin da ka bayar sai ka ganshi gobe kiyama Allah ya aje maka ladan sa فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كدوب wannan ayar ko in ce wannan bangare na aya yana yawan zuwa a wurare da yawa na ayyukan alheri wala khawfun alaihim wala hum yahzanun malamai suka ce an kawo shi a wannan wuri wajen infaki wajen ciyarwa saboda a nuna maka cewa karka damu da abin da ka bayar duk irin yadda ka ɗauka ka ba wa mutane karka ji tsoro sannan kuma kar ya zama kayi bakin ciki akan abin da ya gabata kar kuma ka tsorata gobe kiyama ko ka je ka ga cewa babu ladan abin da ka bayar a'a babu tsoro kar ka tsorata duk abin da ka bayar kar kai nadama domin ba hasara bace gobe kiyama kuma zaka samu abin da ka bayar gaban ubangiji sannan Allah madaukaki ya ce qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha lalle Allah yana shimfida arzikinsa yana buɗaɗa arzikinsa yana yalwata arzikinsa liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadihi wa ya la yana ƙuntata shi kuma ga wanda ya so wani Allah ya bashi da yawa wani Allah kuma ya ƙuntata masa sai Allah ya ce wa ma an min shay'in babu wani abu da za ku ciyar ku taimaka na wani abu fa huwa yukhlifuhu to gashi fa huwa mene yukhlifuhu Allah zai maye shi daga in ka zari wani abu daga dukiyarka ka bayar to za a mayar a aje maka a nan duniya ka samu yalwa sannan kuma a lahira ka samu abin da yake shine mafi alheri wa huwa khairur raziqin Allah kuma shine mafi alherin masu arzutawa Allah ka arzuta mu saboda lokaci dole mu tsaya nan akwai wasu hadisai da yawa da suke bayanin falalar cewa babu wata dukiya da take raguwa sakamakon an ba da sadaka in ka ba da sadaka to dukiyarka ba ta ragu ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma na ƙasa malum min sadaqati kila ka ce ai kai lissafi daga miliyan ɗaya ka ɗau dubu ɗari ka bayar sai ka ce ai ya ragu to a haƙiƙani a albarkarsa bai ragu ba kuma a haƙiƙanin ma sai kaga Allah ya tumbudo maka miliyoyi sama da wannan da ka bayar sakamakon me ka bayar ashe kenan in ka kalle shi ta wannan to babu wani abu da ya rage na wato dukiyarka sakamakon ka ba da sadaka hakanan ba da sadakan nan yana tsare mutum daga shiga wuta ba da sadakan nan yana kawar da zunubi zunubin da muke yawan aikatawa din nan ba da sadaka yana tafi da shi sannan kuma ba da sadaka yana toshe maka kofofin bala'i yana ƙara tsawon kai shi ta hanyar sadar da zumunci kuma yana ƙara tsawon kwanaki a duniya kai alherin ba da sadaka fa yawansa ya wuce a tsaya ana lissafa shi in ka bi maganganu daga alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ba mu abin da za mu bayar ya ba mu kuma zuciyar bayarwa Allah ya raba mu da rowa Allah kuma ya ɗora mu akan hali da ɗabi'a na ƙwarai irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من لوقنك كبام زمن لا فيها وأنك أساتامو ya Allah ka arzuta mu da zaman lafiya da yawan arziki da ƙarfin tattalin arziki da yalwatuwa ta hanyar arziki ta yadda za mu zauna lafiya kuma lafiyar ta samu abin da za ta ci ya Allah duk wanda suke kunno mana rikici a wannan ƙasa ta mu ya Allah kai mana maganinsu ya Allah waɗanda duk suke so kar mu zauna lafiya kar mu yi ibada lafiya kar mu je kasuwanni lafiya kar mu je makarantunmu lafiya ya Allah kafi mu saninsa kafi mu saninsu adadinsu kintsinsu shirinsu ƙarfinsu makaminsu babu wanda ya fi ƙarfinka ya Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganin sharrinsu kar ya iso zuwa gare mu Allah ka gwara kansu su lalata kansu yadda ba za su samu cutar da wani daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ƙasa ta mu ba ya Allah ka taimaki shugabanninmu ka ba su daidaito cikin ra'ayi daidaito cikin tunani daidaito cikin ɗaukar mataki ya Allah ka arzuta mu da arziki na halal yadda za mu wadatu daga kama haram ya Allah ka ba mu haƙuri kuma daga cin haram ka ba mu haƙuri daga shiga hanyar da ba daidai ba Allah ka arzuta mu ka ba mu haƙurin kuma abin da ka jarrabe mu da shi na talauci Allah ka taimaki masu kuɗi a cikinmu a kan su taimakawa mabukata Allah ka sa su taimakawa kansu ta hanyar taimakon wasu yadda Allah maɗaukaki shi ma zai taimaka musu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah